أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi na do'i ga mutanen alkhairi wanda sirga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi wadda muka saba karatun fiqihu ana karanta kitabu littafin ahadari wadda Allah ya kaddare mu yau muna 14 ga watan safar rayuwa kenan yau ana 14 ga watan safar shekara ta 1446 tafiya tana ta tafiya ubangiji allah ka ji kanmu ne kawai allah ya ba mu da sauki kuma ana 18 yau ga watan 8 ko shekara ta 2000 da 2020 nawa 24 ko 24 sai ubangiji allah ya karba mana a wannan masallaci da ake masalakabi na layin waziri a ƙarƙashin wannan kungiya ta jama'ati za ta sunna ubangiji allah ya karba mana baki daya don abin da muke nema na alkhairi allah ka bamu sannan akwai za mu dinka tafiya da darasin ba za mu dinka sauri ba saboda mu fahimci mene a cikin littafin saboda mai littafi ya rubuta shi cikin ilimi to tun da cikin ilimi ne sai mu dan wawwabci abin da muke ganin za mu iya faɗa ubangiji Allah ya ba mu iko kuma ina ji a cikin masallacin nan kama a nan akwai littafin in ma babu dai mutane ya kamata a nema saboda akwai tambaya yau ba a da bane don saboda me saboda darasin zai dinga tafiya akwai tambayoyi in an samu wani gaba in an samu wani gaba lalle za a yi tambayoyi kar mutum ya ga ana ta zuga masa tambaya kamar yadda aka fara a tambaya ce kai ya abun haka wanda tun gaya mana da tun farar safiya mu fahimta Allah ya ganar da mu ina ji inda muka kwana mun karanta muna cikin taimama ne ai kaga mun tafiya littafin ta ta tafi ai to shikenan ana maganar taimama ne mun je can mun gama taimaman gaba daya mun yi farilla sunna mustahabbi yanzu kuma za mu ɗora ne akan menene yake warware ta komi kaga da warware shi yasa yan bidiyan an tambaye su wani abu a ce meye ne farillansa meye sunnansa meye mustahabbi sai ga ana ta ce ce ku ci inda a musulunci ne komi yana da abun da yake me yake yiwuwa in an yi shi yana iya ɓaci in an yi shi ana iya gyarawa in an yi kuma wannan baya iya gyaruwa wannan shine ababa wanda musulunci ya tattala Allah ya ganar da mu sai ga cewa na waƙi buhu abubuwan da suke warware taimama kalwudu'i kamar da yadda ka san na alwala hadda ma ƙari wadda mutum yanzu ya yi taimama saboda sallah sai bai tsaye da sallan ba sai ya tuna ruwansa to wannan taimaman ta warware sai ya yi mai sai ya yi alwala Allah ya ganar da mu akwai ƙare-ƙare waɗanda suka wuce na alwala wala tu salla faridatani bi tayammumin wahidin ba a sallan farilla biyu da taimama guda ɗaya wa man tayammama li faridatin duk wanda ya taimama don sallan farilla jaza lahun nawafilu ya halatta yayi nafila ba da ha bayan yayi farilla din wa masul mushafi haka zai taba alqur'ani wa tawafu zai yi dawafi wa tilawatu zai yi karatun alqur'ani inna wa zalika in yayi niyan hakan tun farkon yin taimamansa ya saba dama idan yayi taimama to yana bi ma'ana in yayi sallah yana yin karatun qur'ani ko yayi dawafi ko wani abu makamancin wannan to yanzu tun da taimama ne ta kama shi to da ya taimaman sai ya ni yanzu yayi wa'annan ayyukokin da yake yi da alwalansa wannan shine abin da yake nufi innawa zalika wata salat bi salati daga yin ta kuma sai mai sai sadar da ita da sallah walam ya kurujil wakati wakatu watukar lokaci bai me ba bai fita ba wajaza bi tayammumin nafilati ya halatta wanda ya yi taimama ya yi farilla ya yi nafila kullu ma zukira da duk abun da aka ambata a baya dawafi karatun alkur'ani illal farizata abun da ba zai dai sake da wannan taimaman ba shine sallan farilla wa man sallal isha'a duk wanda ya sallan isha'i bi tayammumin da taimama kamali shafi'i wal wutri ya tashi yayi shafa'i da wutri me yasa an ce nafila sai aka kawo wani kuma aka ce to ka tashi kai shafa'i da wutri su ba nafila bane akawa saboda karfin wutri saboda me karfin da wutri yake yasa aka ce shafa'i kai wutri ba hali kai wutri ka tafi shafa'i abin da ake nufi da shafa'i abu biyu duk abin da aka yi shi biyu sunan shi shafa'i sai shi mai wuce Allah ya ganar da mu to shi yasa ya ce maka tafirin ba tare da jinkirtawa ba zai zauna ya ci gaba da wani sha'aninsa sannan ya tashi ya kawo shafa'i da wuce a iya assalamu alaikum ya azkar din da take bayan sallah to kawai sai ya cire rigar sai ya birkiɗa gaba ɗaya kawai ya yi ce maman duka jikin shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ya ishe shi ma ya shafi fiskansa da ina da hannunsa ya ishe shi haka ba sai ya yi mai duka jikinsa ba Allah ya ganar da mu to sai ya ce maka babu makawa sai kayi niyyar kuma ba wani abu bane kai ta faɗan niyya ne saboda kaza a'a in abun da ka san za ka yi shi shine niyyar wannan ka san za ka yi shi ai shine niyya Allah ya ganar da mu fasalun fil haibi abin da zai tafi mun gama da maganan alwala za mu shiga mai haiba tunda ana maganan tsarki sai a kawo maka haiba ma in ba na manta ba a cikin abubuwa guda takwas na mata akwai maganan mai jinin haiba kuma mun yi maganan yadda wankan sa yake amma ban yi maganan kasa'is kashi kashin jinin ba amma an faɗa matan dai kashi kashi kuma sa'an nan ɗaharar kuma kashi kashi to a nan da aka ce haiba abin da ake nufi da haiba shine wani jini da yake fita da kansa ba sa shi aka yi ba kuma ala ba wani magani aka sha don ya fita ba wannan lokaci ne yake kawowa wasu malamai sun tafi cewa daga shekara tara mace tana iya ganin haibanta daga shekara tara mace tana iya ganin haibanta to har zuwa mai sama kenan ubangiji Allah ya ganar da mu to yanzu aka ce mace ta kai shekara tara ko ta balaga ganin shi shine balagar mace wata kuma tana balaga ba tare da ta gan shi ba in sawo'inta sun yi ita bata yi ba to an samu rashin lafiya ne ya shigo amma ba wai mai bata balaga ba ne sai a mata hukunci daidai da waye daidai da wanda take balagaggiya Allah ya ganar da mu akwai waɗanda eh akwai waɗanda ba sa yi akwai da kuma tsufa ne shekaru yake kawowa ya ɗauke gaba ɗaya qur'ani kan ya gama magana gaba ɗaya ubangiji Allah dai ya ganar da mu kuma yana da laununuka ba launi ɗaya ba ne malamai sun ce yana da launi ya kai hudu aka ce me a farko dai aswad wanda aka fi sani kenan asauda wanda yake baki wannan shine wanda ya fi shahara a wuraren me a wuraren gura a dawi kuma ɗabi'a bi ma'ana wuri na iya canjawa mace jini ta saba kaza sai ya dawo kaza ta saba ganin shi kaza sai ya dawo kaza ko wani abin da suke ci wani su abin da suke ba cin shi ba shi suke ci ba suka canja wuri suka koma suka kama cin wani abu daban to shi ma sai ya canja musu jini wannan ya danganci yadda ta san jininta as-sauda yace akwai baki ahmar sufur kudura wayannan su ne kwaya hudu amma mafi mashuhuri wa yashtaritu an yakuna ala ahadi hazihi al-anwa'i sharadi ne ya zama ɗaya daga cikin waɗannan guda nawa guda hudu din in ba wannan kalan take ba to tana yin kalan wannan ne amma dole ya kasance ga waye ga su mata su zamanto da a waɗanda suke auren su dole ne sun san yaya jinin yake tafiya sa'annan su gaya musu wannan wajibi ne akan baba da ƴaƴansa mace da ƴaƴanta miji da mata dole ya bincika menene yake tafiya a wannan tsarin menene tsarkin da yake in tana tafiya ba tsarki to an samu matsala ai duk ibadan da ta yi na farko me ya zama abu Allah ya bamu da sauki ma anna galibiya launuhu aswadan ma a cewan tare da an san mafiya yawan malamai sun tafi cewa ai jini baki ne na me na haiba na haiba me ne baki ne haza li hadisi fatima wannan kuma ya zo ne ga hadisin wai fatima bintu waye abi hubaishin bintu abi hubaish annaha kanat tastahabu ta kasance tana yin jinin haiban istihaba shine ba haida ba faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da ita idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'raf to tana jini bata san lokacin da jininta na al'ada zai zo ba wanne ne kuma na mai jinin istihaba jinin ciwo ba to sai ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dai jinin haida ne baki ne aka sai shi ana nufin lokacin da ta ga jinin ya koma baki to wannan na haibanta ne ba na istihaba ba ba na ciwo ba ke a wannan lokacin sai aka ce za ta bar mai za ta bar sallah za ta ba ta yi azumi ba amma za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba wannan shine abin da ma'amai suka yi dogar hujjan cewa aksarin sa baki ne Allah ya ganar da mu amma abin da ake nufi wani kalan fa yana nan kuma tunda an karanta maka kalolin ga su sai ce to haiba wa ammal haidu inda jumhurul ulama fuqaha'u kaga haida a gurin jumhurul fuqaha ikhtalafu fi aqallul haidi sun saba wurin karancinsa mafi karanci kan ya yake yi mafi karancinsa sabani ba wai ana nufin wai an yi hayaniya ba fa ka san bahaushe in yaji sabani sai ce wai fada ko hayaniya ka a'a sabanin su su shine karin ilimi ni ina ga sanadin kaza kaza yayi wannan kaza kaza ne shine haya ce ma ikhtalafa an samu sabanin ra'ayi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza fi aqallul haidi wa aksaruhu kuma da mafi yawansa mazahib din nan da muka yi magana kowanne da abin da suka fi ɗauka cewa kaza ne ai mafi yawan jinin mace kaza mafi karancinsa kuma kaza ne ya ba da hukuncin Turkiya aƙalluhu sun ce mafi ƙarancin jinin mata mafi ƙarancin shine ƙasa kenan ko la hadda lahu ba da ya ɗauke shi kenan sunan shahida kuma ya ɗauke wannan a wurin malikiya kenan وعند الشافعية ومي حنابلة ده حنابلة sun ce aƙalluhu mafi ƙarancin jinin haiba kwana ɗaya da dare ɗaya shi mafi ƙaranci a wurin sake to ka ganye mai wancan hukuncin in ya bai haɗu da mai hukuncin malikiya kaga dole za a samu bai bambancin ne bambancin hukunci Allah ya ganar da mu wa aktaruhu mafi yawansa khamsata ashara yauman kwana goma sha biyar ka duba ai anan sun samu bambanci a wurin me abu guda ɗaya malikiya ta ce ba shi da iyaka zai iya ɗigo ɗaya ma ya ɗauki hanabila da waye da shafi'iya suka ce shi kwana ɗaya dai da meye da daren shi shine zai iya mai ɗaukewa a ce jinin haida Allah ya ganar da mu amma sun yadda cewa aksaruhu mafi yawan kwanakinsa kuma hamsata ashara yawmin kwana goma sha biyar ne sai dai mata su ɓace a tsakani wannan tana yin kwana goma a wannan bakwai take yi wannan uku take yi wani kwana ɗaya wannan shine abin da amma mafi yawan kwanakinsa kwana nawa kwana goma sha biyar a wurin waye a wurin waɗannan mazahib guda uku ɗin wa inda hanafiya a wurin hanafiya kuma aƙalluhu mafi ƙarancinsa salasa ayyamin wa layaliha kwana uku da meye da dararen wannan shi kaga shi a wurinsa sai jinin ya kai kwana uku duk ƙarancinsa sai ya kai kwana uku ta iya yiwuwan jinin mutanen wa'annan gun sai ya kai kwana uku duk ƙarancinsa shi yasa hukuncin su ya zama bai zama ɗaya da na malikiya ba bai zama ɗaya da na waye hanabil da abin nan ba Allah ganar da mu wa aksaruhu mafi yawa a wurinsa shi kuma asharata ayyamin wa layali kwana goma mafi yawan kwanaki kaga wannan mazahib guda uku suka ce me suka ce kwana goma sha biyar mafi yawa shi kuma yace kwana goma da dararen su Allah ka ganar da mu addini sai an karanta in ba karanta ba dole za a yi ta samun matsaloli واتفقوا على أن أكثر ظهري لا حد له أما آه ما في أن تفتشي وانغا بعد يا وانا باشي da wani iyaka wurin tsarki a ce a kaza kaza me iyakansa wannan an gaya ma kwana sha biyar mafi nisan kwanaki kenan wannan kuma an gaya ma kwana goma da dararen su ba shi kenan ba kaga masaba gabaki ɗayan nan a wurin yawa tsawon kwanakinsa sun tafi ittifaka guda uku guda ɗaya ce kwana nawa kwana goma guda ɗaya ce kwana nawa kwana goma to Allah ya fahimtar da mu kuma wannan shine ababen da ya kamata mu dinka rike su saboda me saboda addini ba zai yi mu ta tafiya haka kawai muna ta haihuwa ana tafiya ba kasa'is akwai kuma yanda matan yake iya yiwuwa a wurinsu yanzu mace akwai wanda in tana jinin haiza za ta yawanta ciwon kai wata zafin jiki wata mai ciwon ciki wata mara to mafiya yawa akwai wanda daman adanta haka take akwai wanda kuma fishi za ta yi ta yi kana mata magana a yi ta bala'i tana haiza ne to kai in baka sani ba sai ka ce ta samu damuwa kai ta faman gwagwarmaya da matsala amma daman ka santa lokacin da kwanakin ce zo na wannan al'ada in ka mata magana ma ta dan haye ko Allah baki hakuri baka huta ba ilimi bai ma rana ba amma in ka zauna baka sani ba fa sai to wallahi gidanku zaki je ni ba zan yi wannan dawainiyan ba mutum ya fita da ƙyar zai samu abinci amma ya dawo gida ki zo kina mana wannan masifar to ita ma ba daga ita bane Allah ya ganar da mu sai aka ce haid za mu shiga cikin littafin wan nisa'u mubtada'at yace mata an kasa su kamar haka mubtada'atun akwai wanda ta fara jini yau kaga hukuncin ta ba zai yi ɗaya da wanda ta saba ba ko wa mu'tadatun da kuma wanda ta saba jininta ta san kwanakinta wa hamilun akwai mai ciki kuma duk suna yin al'ada zai iya yi wanka a ta nan baka ma san mai ciki tana al'ada ba amma yaushe take yi kuma zai gaya ma Allah ya ganar da mu wa aksarul haidi lil mubtada'ati 15 yawman mafi yawan kwanaki na jinin haida ga wanda ta fara yau kwana goma sha biyar kaga ittifaqin mutane guda nawa masaba guda uku kwana nawa kwana goma sha biyar wannan sun yi ittifaqin cewa in dai har jini ya fara zuwa yau ga wanda ta fara jini yau bai tsaya ba to kar a ce masa wani matsala sai ya kai kwana goma sha biyar yana kaiwa kwana goma sha biyar to jininsa ya kare a masabar malikiya da waye hanabil da waye shafi'iyya Allah ya ganar da mu wannan haka suka tafi sai ce walil mu'tadati amma wanda ta saba jinin adatu ha ta san kwanakinta ta saba me ta san kwanakinta fa in tamada bi haddamu idan jinin ya wuce kwanakin da ta sani tana yin kwana bakwai ne sai ta ga yanzu ya zo ya wuce kwana bakwai din ya shiga na nawa na takwas ya ga ce zadar salasata ayyamin ta kara kwana uku ta ƙara kwana nawa kwana uku ita abin da shari'a ya ce mata ta ƙara kwana uku malam tujawiz kamsa ta ashara yauman matukar bata wuce kwana goma sha biyar ba kamar me misali tana yin kwana goma sha hudu ne dama to jini yau ya zo sai ya wuce kwana sha hudu ya kai kwana nawa sha biyar to yana cika kwana sha biyar ai kwana ɗaya ta ƙara ko to wanka za ta yi kawai ta nemi maganin cuta ne wannan Allah ya ganar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai iqul ya ce wani jijiya da take tsinkewa sai wannan jinin yayi ta zuwa kawai an faɗi siffan mata guda biyu ko an ce wannan mafi yawan kwanakin al'adanta tun da yau ta fara kwana sha biyar in bai kai sha biyar ba ya ɗauke fa to sai ya zaman to ta fahimci nata bai kai kwana sha biyar ba kwanakin da ya tsaya shine kwanakin ta amma wanda ta saba fa sai aka ce yau ta saba kwana bakwai yake yau sai ya yi kwana bakwai sai ya shiga na takwas to sai aka ce me zadat salasata ayyam ta ƙara kwana nawa kwana nawa to Allah ya ganar da mu amma aka ce idan kuma bai kai kwana sha biyar ba kenan amma in kwana goma sha biyar ne daidai ba za ta ƙara komai ba in kwana sha hudu ne kwana ɗaya za ta ƙara in kwana sha uku ne kwana nawa biyu za ta ƙara in sha biyu ne kwana uku za ta ƙara daidai kenan ko to Allah ya fahimtar da mu walhamilu to mai ciki ma tana yin haiza da yaushe sai aka ce ba da salasati ashhurin bayan wata uku cikin ta yi wata uku wata za ta in ta kar ta ga jini ta ce me ya faru a'a me ne daman tana yin al'ada ana samun matan da suke yin al'ada a wannan lokaci din in ita ma yau ta fara sabo kuma daga yau ga ta tana da ciki kuma ne ga jini ya zo to kar hankali ya tashi matukar ya kai me ya kai wata uku khamsata ashara yauman to yanzu kuma zai iya kai kwana goma sha biyar wa nahawiha ko ya kai sama da kwana sha biyar kwana ashirin in an ce nahawi a wurin wayansu malamai suka ce kwana biyar ne kari akan abin da ake nufi Allah ya samu gane wa ba'da sittati ashhurin haka ma a bayan wata shida zai iya yiwuwan jini ya zo mai ciki ishiruna tana iya yin kwana ashirin wannan kuma kaga can daman kwana sha biyar aka ce za ta iya yi direct ma ko kuma na hawi ha makamancinsa shine kwana ashirin to yanzu in dai wata shida ne tunda jinin ya gagara cinye me cikin ya gagara cinye jininta to zai iya kai kwana ashirin yana zuwa ko ya kai kwana nawa ko ya kai kwana ashirin da biyar shine na hawi haɗe da samun gane fa'inin adamu idan kuma jinin a'a yanzu na wannan wanda ta saba yana ɗaukewa ne ya dawo iya ɗaukewa ya dawo laffaƙat ayyamuhu to ta tsinci kwanakin hatta tukammilu adataha hatta cika al'adanta haka bata kai wata ba dai bi ma'ana bata kai kwana goma sha biyar ba da ɗaukewan wani jini kawai sai ta ga wani jini ya zo bai kai kwana sha biyar ba to sai aka ce ta yau ta yi kwana biyar ko goma da ɗaukewan jini kawai sai wani jini ya zo sai aka ce to ta ce kwana ɗaya ko kuma ga abin yadda yake kar mu rude misali abin da ake nufi shine yanzu jininta ya kai kwana sha biyar tsakanin wani in wani ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan wani ya zo jini abin da ake nufi da wannan jini din ya kai kwana sha biyar to sabon haida ne sabon mene sabon haida ne amma in bai kai kwana sha biyar ba to ba sabon haida ba ne wancan jininta ne to yanzu ya kai kwana goma sha biyar tana zaton kai aje ma ya wuce dai ai tana zaton jini kawai sabo to sabon jini kawai sai ya zo da sabon jini ya zo sai ya kasance tana yin kwana bakwai sai ya kwana uku sai ya ɗauke to yanzu ta ce kwana ɗaya kwana biyu kwana uku jini ya ɗauke kuma ta duba fa ba jini sai ta yi wanka ta yi sallah kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kai ko kwana ɗaya ne ma ya ƙaru sai jini ya dawo to yanzu lissafinta sai ta ce hudu maimakon tana lissafi kwana uku ne daman jini ya zo ko to yanzu wanda tunda ya dawo ya dawo kuma bai kai kwana sha biyar tsakanin daukewa ba to za ta dora wancan lissafi shi yace shi yasa yace maka labbaqat ayyamuha to ta tsinci kwanakinta yanzu sai ta ce kwana uku ba ta ce uku ba to yanzu ga sabon jini ya zo bayan kwana biyar da wimuwan kanta sai ta ce kwana nawa hudu kaga ba ruwanta da kwanakin da ta yi wanka a ciki shi yasa aka ce me laffaqat ayyamuha ta tsinci kwanakin hatta tukammilu adata hatta cika al'adanta in kwana bakwai take yi ranar ta je kwana bakwai in ya dauke shikenan in bai dauke ba to kwanakinta bakwai ne kwanakinta nawa bakwai ya cika to amma jini bai dauke ba dama hukunci aka ce me zadar salasata ayyamin ta kara kwana nawa uku to sai kaga sai ta kara kwana ukun da shari'a ya dora mata Allah ya ganar da mu wala yahillu lil ha'idi salatun baya halatta ga wanda take jinin haiba ta yi sallah wala saumun ba za ta yi azumi ba wala dawafun ba za ta yi dawafi ba wala masu mushafin qur'an eh, mushafin ba za ta taba alqur'ani ba wannan masaba din wala dukuli masjidin ba za ta shiga masallaci ba wa alaiha qada'u sawmi amma za ta biya azumi duna salati banda sallah wa qira'atuha ja'izatun tayi karatu da kaya halatta wa qira'atuha ja'izatun a wata masaba ta bada dama ta dauki abin da bai kai qur'ani ba ta dauki abin da bai kai qur'ani cikakke ba amma masaban malikiya tace ba za a taba ba Allah ya ganar da mu wala yahillu li zawjiha farjaha haka mijinta ba zai sadu da ita ba tana jinin haida wannan qur'ani ya hana wala ma baina surrati hawar kubatai ha ba zai ji daɗi tsakanin cibiyanta da gwiwoyinta ba hatta ta ga tasila har sai ta yi wanka nan ba ɗaukewan jini ake nufi ba wurin saduwa shi kuma tunda ta jini ya ɗauke to har sai ta yi wanka sa'an nan ya sadu da ita Allah ya ganar da mu amma azumi tana yin jini ya ɗauke to da ta tashi da azumi ko da bai ba ko da jini bai ko da ba ta yi wanka ba za ta yi me za ta yi azumi amma mijinta ba zai saru da ita ba sai ta yi me wanka sai ta yi me wanka Allah ya ganar da mu nan ƙarshen babin jinin haiba ya ƙare a wannan littafi fasulun rabewa fi nifasi magana akan jinin nifasi ne ne jinin nifasi shine jinin haihuwa shine jinin me jinin haihuwa wanda sanadin haihuwa ne jinin yake zuwa macen da ta yi haihu ba jini malamai sai suka ce to za ta yi wanka ko ba za ta yi wanka ba wani suka tafi cewa za ta yi wanka saboda fitan da wani suka tafi cewa ba za ta yi wanka ba saboda ai ana yin wanka dan jini ne to babu jini Allah ya ganar da mu amma me yake nema a gare ka ana nema a gare ka kai karatu zaka gane insha Allah wan nifasu kal haidi yanda ake tsarkin nifasi kamar na haida ne fi man'ihi cikin abin da yake hanawa wa aktharuhu mafi yawan kwanakinsa shi kuma sittuna yauman kwana sittin mafi yawan kwanakinsa kwana nawa sittin ba wai a an yi arba'in ba kasan ba haushe sai ya ce arba'in arba'in wai shi kenan ta gama kenan a ba shi ba ne mafi yawan kwanakinsa in dai bai ɗauke ba kwana nawa sittin iya ta tafiya kamar yadda aka ce wancan shi kwanakinsa mafi nisa kwana nawa goma sha biyar to wannan ma mafi kwanakin nisansa mafi kwanakinsa nawa kwana sittin fa'izan ƙaɓa addamu fa'izan ƙaɗa addamu idan jini ya ɗauke ƙabla ha kafin kwana sittin ɗin walau fi yaumi wuladatin ko da yau ta haihu jini ya ɗauke igita salat to ta yi wanka wasallat ta yi sallah kuma wannan yana ta gama idda kenan ga matan da mijinta ya ne ga matan da mijinta ya ne ya mutu da wanda ya ne ya sake aka sake ta kamar mun gane can ba an ce salasatu qur'in ba wanka nawa tsarki uku ko to nan kuma ita me ake jira ta yi ta haihu kawai macen da take da ciki mijinta ya mutu yanzu ɗazu ta haihu ta gama komai Allah ya ganar da mu haka wanda mijinta ya me mijinta ya ya sake ta me ne za ta yi daman wankanta ai ta haifi abin da yake cikinta to shikenan tana haihuwa yanzu ta gama Allah ya ganar da mu Allah ya sauwake sai aka ce ta yi wanka ta yi sallah fa'iza awa da haddanmu to idan kuma he ya dawo yamman an yi hukuncin dawo ɗaukewansa bai kai kwanaki ba bai kai sittin ba awa da ha sai kuma jinin ya dawo fa in kana baina huma hamsata ashara yauman in ya kasance tsakanin ɗaukewa da dawowan sabo ya kai kwana goma sha biyar fa aksara ko ya fi haka kana sani haidan to jinin da ya zo na biyun haida ne in ya kai kwana nawa ya kai kwana nawa in ya kai tsakanin ɗaukewa da zuwan wani kwana goma sha biyar to wanda ya zo na biyun haida ne Allah ya ganar da mu wa illa in kuma bai kai ba fa dumma ila awwali to ta hada shi da jinin farko wa kana min tamami nifasi nifasi ta kasance cikon jininta ne na nifasi cikon jinin haihuwa kenan tunda yayi kwana goma misali sai ya dauki ya dawo bayan kwana goma ko kwana biyar to abin da ake nufi sai ta ce kwana nawa kwana sha daya ta cika da lissafi kenan ko da haka har ta cika al'adanta kamar wancan Allah ya fahimtar da mu kaga ita ba ta da wani ɗawainiya mai yawa ba ta da wani me ba ta da wani ɗawainiya mai yawa daman damuwan fitan ɗan ne ɗan kuma ya fita inda jini an ce za a yi wanka in babu jini malamai sun rabu kashi kamar haka sun rabu eh wani sun ce za ta yi wanka wani sun ce ba za ta yi wanka ba shine wai menene aka ce ta haihu kamar haihuwar kuliya an ce kuliya ko ba ta haihuwa da jini ne ban sani ba dai amma dai malam hausawa haka suka ce Allah ya ganar da mu fasilun fil auqat wannan fasalin zai mana magana akan me auqat ya ɗauke shi jam'i auqat lokuta alwaqatu guda ɗaya auqat kuma me jam'in lokuta Allah ya ganar da mu alwaqatu muhtaru lil me lizuhuri yace zaɓaɓɓen lokacin sallan azahar min zawali shamsi daga rana ta bar tsakiyar sama zawal shine ta bar tsakiyar sama ta karkace wani lokaci dare na shiga cikin rana wani lokaci rana na shiga cikin dare yanzu an ce 24 hours aka raba shi kashi biyu ba sha biyu ba to akwai lokacin da daren baya kaiwa awa sha biyu sai ya koma awa goma ko awa goma da wani abu rana ma sai yana iya shigan haka me ne ake nuna maka ubangiji ba yadda bai iya ba Allah shi yake tsarin sa yanda ya ga dama shi yake tsarin sa yanda ya so ya shigar da rana cikin dare ya shigar da dare cikin rana Allah ya karba mana sai ya ce maka to zaɓaɓɓen lokaci na sallan azahar ai kwanaki mun ɗan fara tambayan nan ko to lalle wannan babin da shi da na haibar nan dole za mu na tambayoyi da yawa wannan wajibi ne yana cikin mu saboda me saboda rayuwar da za a zauna kamar mace to yanzu baka iya tsarki ba ya za ka yi kaga rayuwa akwai matsala rashin kuma iya tsarkin nan shine yake sabbaba matsaloli na zamantakewan aure sai mata ba sa jin daɗin mazajen su maza ba sa jin daɗin matayen su saboda mai matan ba su iya tsarki ba mazajen ma ba su iya tsarki ba mafi aksari ana rayuwa ne kawai rayuwa ta me a zamaniyance babu addinance zamani abin nan addini abin da ake nufi da shi wayayyen mutum shine wanda ya san addini a shari'a in an taba shi komai zai iya gaya maka abin da yake rayuwa da shi in an ce mutum dan ƙauye ko da cikin gari yake ƙarshe dai a ce kan cross ne gidansu to bai san abu a addini ba to sunan shi ba ƙauye ba wai ya yi waye ya iya turanci shine komai a'a ba shine abin da ake nufi wayewa ba wayewa shine a addinin ka ba ba abin da baka sani ba amma a rayuwa kar ka saki a rayuwa kuma a zo a dubulbulta ka ta wani kwana sam shi ma kar ka yadda ka zama to ka san addinin ka ka san a zamani kuma a duniyar da ake tafiya kuma baka zo ba za ka iya cuta na a wannan layin ba saboda me na san duniyar da nake ciki Allah ya ganar da mu to sai ce zababben lokaci na sallan azahar muhtar shine zababben lokaci lil lizuhuri min zawali shamsi ila akiril qama daga gushewar rana daga tsakiyar sama zuwa akiril kama inuwanka ya daidai da kai me ake nufi da inuwanka ya daidai da kai yanzu misali in ka ɗauka a agogo ka ce yau sha biyu daidai shine tsakiyar sama rana tana nan to sha biyu da minti goma sha biyar a wurin su wayan sun ce minti goma sha biyar na iya ɗaukan zawal to daga nan ila akiril kama akiril kama inuwan kai kai daidai da tsawonka har zuwa karfe uku da minti nawa da minti ashirin da biyar a yau saboda lissafin la'asar yana tashi ne daga karfe uku da wani abu uku da rabi da minti ɗaya ina kirin zaton yau ko kuma biyu yake shiga lokacinta akiril kaman ka na dab da la'asar ne daga shi sai la'asar to kaddara wannan lokacin yanzu gashi kana cikin mai zaɓaɓɓen lokaci daga me daga daga rana ta bar tsakiyar sama har me har inuwan kai kai daidai da tsawonka a agogo ya muka lissafa maka in a rayuwar agogon muke tunda a rayuwar agogon muke aiko sai aka ce al-muqtaru wal muqtaru lil asri zababben lokacin sallar la'asar kuma min qamati daga inuwanka ya kai daidai da tsawonka nan ila isfirari har zuwa isfirar mene isfirari shine rana ta yi faratas ja bai shiga cikinta ba kamar yaya misali in ka kalli yamma za ka ga ranar ba ta ɗauke ma ido ba sa'an nan a cikinta ba ja to ƙaddara da agogo misali ka ce to agogo in haka ne fa har zuwa karfe hudu da arba'in da biyar a wancan lissafi tsohon lissafi ne wani sun ce ya kai biyar da kwata yanzu zaɓaɓɓen lokacin sallan yaushe ne la'asar ne Allah ya ganar da mu kuma yana nan ga kiyasin cewa yanzu sallan juma'a ranar juma'a a zahar in dai har za a samu sallan rana za ta faɗi a samu raka'a biyar to in kun yi juma'a a wannan lokacin juma'an ku ta yi an shiga mai laruri shi yasa wani lokaci mutanen plateau da aka sa musu wani zaɓe a wannan lokaci aka sa shi ranar juma'a kuma za a fara zaben ko karfe hudu ne da rabi kai ka ji fa na yamma shikenan to hidimar tafiyan tamma ai aiki ne ko ba aiki bane kuma aka sashi can tsakanin jos da abin nan ukur wani duwatsu nan aka ce anan za a yi to sai musulmai aka ce to kar kowa ya tafi da abun hawa ya tafi da kafa kaga tafiyan akwai aiki ko to ana tunanin in an tsaya sallan juma'a in an tsaya sallan juma'a za a yi me ba za a yi zaben da su ba kenan to don haka sai suka yi hukuncin cewa in dai rana ba ta faɗi ba za su zo su yi zullan juma'a ha kafirai suka gafa an zo an cika gurare kuma ci ha yau kuma ba juma'a bane ce to juma'a kana yi ne tunda ba kai mena ka ciki shari'a kar ka zamanto ba kidahumi a addini addini ya maka komai ya wayantar da kai me yasa qur'ani ya gaya maka waɗanda suka wuce ya gaya maka wanda kake ciki ya gaya ma wanda ba su zo ba to ya zaka kai kanka kuma ka kidahumince kaga babu to anan fa sai fada kuma ya tashi zaben ta gagara yiwuwa kuma ba a zauna lafiya ba me yasa kaga sun dauki kiyasin cewa eh ai juma'an tana iya kaiwa cikin larurin azhar ne kamar yanzu azhar ne ai laruri ne har sai rana ta yi ne ta fadi in rana da ta fadi aka ce maka in ka samu cikakken in ka samu raka'a biyar in dai zaka iya samu raka'a biyar kafin rana ta fadi to zaka yi azhar zaka yi la'asar a laruri amma in kuma raka'a ko ɗaya ne kake iya samu to la'asar kaɗai za ka yi ba za ka yi mai ba ba za ka yi azahar ba saboda ya shiga ramako ga mata mai haida an yi wannan hukuncin kamar wancan satin ma mun maimaita wannan magana ko to Allah ya ganar da mu wal muktaru lil mai lil asiri aka ce zababben lokacin sallar la'asar min kamati daga kama ila isfirari har rana ta fara tas ja bai shiga ba wa daruriyuhuma larurin wa'annan ila gurubi har zuwa rana ta faɗi rana tana faduwa shikenan Allah ya ganar da mu wal muktaru lil maghribi zababben lokacin sallar mangariba fa qadara ma tu sallafihi ba'da shurudi me ba'da subuti shurudiha bayan cikan lokacinta mangariba shine rana ta faɗi da ganin idanunku an ce ka hau abin da ya fi komi tsayi gaba gare ku in dai har baka hango ƙwayar rana ba ba haskenta ba fa ƙwayar ranan ba to rana ta faɗi a wurinku mangariba ta yi me subutu shuruɗi hake sharaɗinta ya cika me ya rage ma sai sallah ko to sallan kuma ya yake sai aka ce tusalla fihi ka kaddara yadda za ka yi aka malamai suka gama ta ce lokacin suka ce mutum yanzu yana da janaba ya yi wankan janaba ya fito ya kabarta sallah ya ce assalamu alaikum na sallar mangariba to subuti shuruɗe hakin lokacin ta ya cika alhamdulillah lokacin ta ya yi me lokacin ta ya cika wal muktaru lil magribi zaɓaɓɓen lokaci na sallar mangariba kuma kadara ma tu salla fihi gwargwadon yadda zaka sallaci sallan mangariba din ba da me su mutu shuruɗe haka kamar yadda muka faɗa bayan cikan lokacin sa wal muqtaru lil isha'i zababben lokacin sallan isha'i kuma min magibu shafaqi daga buyan shafaqi mun yi magana shafaqi inda larabci ne aka ce ma shafaqu abin da ake nufi janzani abuja shine shafaq amma in a malaman fiƙihu ne abin da ake nufi da shafa'i shine jan da yake kwanci a yamma bayan rana ta faɗi akwai wani haske da zaka gan shine shafa'i ila sulusin lailil awwal har zuwa kashi ɗayan dare na farko to yanzu ai dare yanzu da dare da rana wanne ne yafi tsayi wanne ne yafi ai kwanan na aka canja lokaci kwanan na aka canja me lokaci dare yafi to dare ɗauke shi awa goma sha biyu cikakke awa goma sha nawa sha biyu cikakke yanzu a balas mutu ai mun daidai ne in ka ɗauke shi awa goma sha biyu idan ka ce karfe nawa ake yin sallar mangariba yanzu rana ta faɗi karfe nawa karfe nawa shida da rabi shida talatin da da biyar to ka ce mun bakwai takwas tara goma yanzu karfe goma shine sulusun laili kafin ya cika ya kai ƙarshe a ce ma tara da arba'in da biyar shi ne sulusi na farko shi ne ka kasa dare kashi uku ka ɗauki farko ai awa hudu ne ko sha biyu kan ba awa hudu ba ne daga nan ka ce goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe nawa ƙarfe ɗaya da wani abu shi ne mai tsakiyar dare ke daga nan biyu uku hudu biyar sallah masu bayi ƙarfe nawa ake hudu da wani abu ko ko ƙarfe nawa ne ake ba gashi a ce ma lokacin farkon shiga lokacin karfe hudu da wani abu ko yawa to kaga kaga biyar ɗin ta kaga a cikin abun da bai kai awa sha biyu ba kaɗan ne ba kafin ya daidai to wannan shine ka kasa dare da ka kasa a yaka ce maka to kashin dare na farko da ka kasa kashi uku zaka ce ma to na farko to yanzu kana da karfe nawa tara da arba'in da nawa da biyar kana cikin zaɓaɓɓen lokacin sallan yaushe isha'i laruri kuma zai kama daga nan zuwa yaushe ila gurubi wa darurihuma sai yace larurinsu ila dulu ilfajir har zuwa dulu ilfajir hudowan alfijir me ne alfijir alfijir shine wani abu da yake fitowa ta mahudar rana mahuda ko nan ne yawa mahudar rana guda biyu ne akwai wanda yake fitowa yayi tsaya kaman abin na an ce kaman a haska toci da haka tsaye wannan ba shi bane amma alfijir a sadiq shine wanda ke fitowa ya kwanta haka shine ne shine sadiq shine na gaskiya to zuwa wannan hudowa yana cikin mai laruri yana hudowa to ta koma ramako kaga kamar mace da muka yi maganan jinin haizanta dole ita ma sai ta duba in tana da lokaci kafin alfijir ya keto alfijir ya keto zai iya samun raka zai iya samun raka'a biyar to zai yi mangariba zai yi isha'i ko da mace su yanzu misali tafiyar ta kama shi a hanya lokacin da yake zaɓaɓɓen lokaci da yake cikin sha'aninsa tafiya da bambanci da mace mai jinin haiza ita tana ba da baya bi ma'ana ana fita daga laruri ita kan shi kenan ba ruwanta da wannan sallah shi kuma mai tafiya tunda tafiyar ta kama shi yana wani wuri yana isowa garinsu sallar ta kama shi ne kamar misali a inda zai kamata ya yi kasar amma tafiyar da yake ba shi da ikon tafiyar me ne maganar motan da ya shiga ba shi ne mai motar ba ba da hali ya ce a tsaya ba da hali ya ce me a tsaya to da ya taho ya zo gidan inda yake da iko amma kuma ya bar tsarin mai kasaru to malamai suka ce zai yi kasaru kamar wancan saboda ta kama shi ne yana kan hanya kuma bayi da iko akan tafiyar amma in yana da iko ya ce kai mu cimma gida to in ya zo sai ya cika sallah Allah ya ganar da mu kaga shi da bambanci da mace mai jinin haiba ita laruri na karewa shikenan in an shiga rama ko ita da ba ce ta rama ba to kaga za ta dubi me za ta dubi jininta idan ta duba ta gani za ta iya yin sallar samun raka'a biyar kafin alfijir ya keto to za ta yi mangariba za ta yi isha'i in ba za ta samu wannan ba raka'a ko da ɗaya ne za ta iya samu to isha'i za ta yi kadai isha'i za ta yi me kadai ta kabarta isha'i ta fara alfijir ya keto ta cika isha'inta ta yi sallan asubahi shikenan kaga wannan dole sai an tsaya an karantar da su ko in ba a karantar da su ba shikenan na'am mangariba da isha'i e shi ne ai muka yi magana yanzu in yana da ikon hanya in a hanya ta kama shi in a inda ta kama shi a kan hanyar ya kai ya yi ƙasaru to yana da iko da abun hawan in ba shi da iko da abun hawan la shiga yana laluri kenan shi ba yi da iko in ya zo nan ɗin maluma suka ce zai yi ƙasarunsa amma in yana da iko ya ce a kai kar mu wannan mu cimma gida to in ya zo sai ya cika sallarsa kama eh mutum na da a to ko ba mutum kaman kace a tsaya yi sallah aka ce za a tsaya ba kaga ai kana da iko kenan a kaman mun gane magana ta Allah ya fahimtar da mu wal muqtaru lil subhi zababben lokacin sallan asubahi min al fajri daga hudowan alfijir ila isfiraril a'ala har zuwa haske mafi daukaka daga hudowan alfijir har zuwa za ka iya ganin mutum ka gane ka ce wane wane ne ko wasu malamai suka ce gwargwadon yadda za ka cilla kifiya ka ga inda ta tsaya ce to wannan shine ispiraril a'ala kafin rana ta fito kafin rana ta yi me ta fito shine zababben lokacin sallan me asubahi nan kuma akwai wani abu wanda mutum sai ya ji wai ai masallacin su ne suka shiga sallah masallacin su ne suka shiga tunda yana da janaba ai lokaci zai fita kawai sai buga ƙasa ya kama ya yi sallah mu fahimci wannan abun da yake nufi ba masallacin ku ba ba shi yake lissafi ba yana lissafin lokacin sallah ne kamar mun fahimta yawa ko da lokaci masallacin ku za su yi da sallah to yawansu ma suna yanzu za su yi kabara harama ko to ka lura abun da yake nema lokaci kawai lokacin ya kai ispirarin a'ala rana za ta fito shi ne ake nufi ai akwai lokaci karfe nawa ne yanzu mangariba ta rana take fitowa ai komai yana rubuce an yi ma kiyasin eh karfe nawa ne take fitowa tana fitowa shida saura minti kaɗan to sai ka gani shida saura minti kadara mun ka ce shida saura minti goma rana yake fitowa to yanzu shida saura minti sha biyu minti biyu zai ishe ka ka samu raka ɗaya ko ba za samu ba zai same ka to shine aka baka daman da za ka yi taimama ne kamar mun gane Allah ya ganar da wa darurihu larurinsa ila tulu'i shamsi har zuwa hudowar rana wal qada'u fi jami'i ma wara a zalika kaga abin da aka ce ramako shine bayan duk waɗannan lokutan da muka faɗa yanzu an maka lokaci kamar haka azahar ya fara ɗauka ya ce maka daga meye rana daga tsakiyar sama ta gusa daga tsakiyar sama har inuwa inuwan ka yi me ya kai daidai da kai kana cikin zababben lokaci laruri ya fara na azahar daga wannan farkon la'asar ne kuma la'asar me har aka ce ispirarin shams rana ta yi fara tas ja bai shiga ba kana cikin me zababben lokaci daga nan ja ya fara shigowa ka shiga laruri har zuwa faduwar rana ina shine to kaga yanzu faduwar rana shine abun da yake bayan lokuta guda biyu na azahar da la'asar mangariba fa aka ce gwargwadon yadda za ka sallaci lokacin kana assalamu alaikum a shafaku shafaki yana bacewa shafaki yana karewa isha'i a zara mangariba tana da shi laruri dama isha'i shafa'i na maluma sai suka gwada suka ce abinda ake nufi shafa'i buyarsa da tsakanin sallar mangariba in agogo ne a samu awa guda a samu awa nawa awa guda amma ko da bai kai awa guda ba da mintuna kamar biyar saura ana lokacin yayi amma mun fahimci wannan amma an samu cikakken awa guda to a lokacin isha'i kan ba wani kokonto yayi shafa'in ka koda baka duba shafa'in ba ya bace abin da ake nufi kenan shi ne ga tsakanin mangariba da isha'i bai wuce awa daya mafi karanci sai ga yayi kasa da shine bai wuce minti biyar ba Allah ya ganar da mu to kaga shi ma me shi ma daga an shiga wannan da isha'i da mangariba suna cikin laruri daga sulisin lailin dare na na nawa na farko har zuwa me hudowan alfijir alfijir na ketowa bayan wannan lokaci guda biyu ne sun zama me ramako daga nan sai me asubahi hudowan alfijir har zuwa ispiraril a'la har zuwa haske gari yayi haske sosai daga nan har me daga nan shine shi ya gama nashi larurinsa shine rana zai fito rana na hudowa ya zama wara a zalika bayan wannan bayan shi ne ramako Allah ganar da mu kaga ya hada maka lokaci kan ya gama me ya rage gare ka sai aiki abin da ake so ka zamanto a cikin kwakwalwanka kullum wannan lokacin yana nan yana yawo kuma dole ne sai ka yi kiyaye saboda me saboda abu ne wanda tunda kai ba liman bane ba ladan bane kai kaga sai kawai in ya kira ka ka zo to inda matsalar take tafiya zai same ka tafiya zai same ka in ma tafiya bai same ka ba me wata matsalar za ta iya zuwa a tambaye ka to kaga ya za ka yi ka bada lokutocin nan ne akwai matsala ko dole ne ya zamanto a ciki kana yana cikin abun da ka fi haddacewa in za ka haddace kayan shagon ka duk yawansu to ya wannan kuma lokaci har kayan shago ana kana iya ƙara wani amma wannan fa yana nan zaune dimun da baya ƙaruwa sai dai kawai bambancin shigan lokaci rana ta shiga dare yau a dare ne ta shiga rana shine kawai abin da ake so ka zama ka gane sai aka ce alqaza fi jami'i zalika aka ce ramuko cikin duka wayannan mawara a zalika bayan wayannan amma kamar kai tambayan da kai na mai tafiya ai mai tafiya shi an bashi dama ya hada azahar da la'asar mangariba da isha'i saboda lokacin kare zamanto ya tsaya ya azahar ya ci wani lokaci ya tsaya dan kar tafiyarsa ta mutu shari'a ta masa dama maimakon ana kamsa salawat shi kuma sai koma mai salasa salawat ya hada mangariba da isha'i ya hada azahar da la'asar ka gani ta guda biyu kenan he ya subahi ita kan guda ɗaya ne Allah ya fahimtar da mu wa man akkara salata hatta karaja waqtuha wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita har lokacin ta ya me har lokacin ta ya fita fa alaihi zambun azimun yana da zunubi mai girma illa sai dai kaga an maka uzuri illa sai dai an ya kuna nasiyan ya manta sallan ne wani ya ce tab mutum ya manta sallah yi zai manta mana ba ka ji wani ma ya manta matarsa ba eh ha to ya ba zai manta sallah ba Allah ya ganar da mu sai dai in nasiyan ya manta sallan ne au na'iman ko yana bacci yana bacci sallan har ta wuce a ce laruri da komai har ta wuce bai tsaya bai tashi ba shikenan wasu ana magana cewa yanzu mutum ne yana sallah a yana bacci ga lokacin sallah yayi za ku tashe shi za ku tashe shi ku ce kai tashi lokacin sallah yayi ya ce to sai ku dubi yadda tsarin baccin yake shin kan daman ya saba bacci ne kasa ko wanda in ya zauna sai ya ta bacci haka ne ko ko ba samu ne shugaban matasa ana iya samu ko ana samu mutum daga ya zauna ya ta bacci a to kaga wannan ba a magana ba da shari'ansa ba da shi ake magana ba ana maganan wanda a a kai in kaga yana bacci dai akwai matsala ko a gida in ya dawo bai cika bacci ba amma yau da aka da ya dawo ko sai ya nemi guri ko sai ya kwanta to kila ko wata matsalar da ta sa shi wannan bacci tunda shi kam an ɗage masa alƙalami to ku bar shi ya baccinsa ƙila damuwar matsala ce ta sa ta iya yiwuwan ya tashi ya je sallan ta da shi da kuka ya sabbaba masa rashin lafiya kamar mun gane amma wanda daman a ya saba in ya zauna baccinsa zai yi in dai baya yin wani abu a kuna kai kai tashi dala lokacin sallah yayi wannan kan me zai bata wa kansa lokaci kamar mun fahimta amma in dai akwai matsala to bashi ya baccinsa saboda me baka san abin da Allah ya sanya masa cikin baccin ba ila abin da ya dawo da shi na damuwa ubangiji ya warware masa cikin wannan bacci din Allah ya fahimtar da mu amma wannan an yi magana ne saboda me saboda rayuwa yadda ke tafiya Allah ya fahimtar da mu shine ake magana me na'im din wala tusalla nafilatan ba'da salatil subuh ba a yin sallah na nafila bayan sallan asubahi daga yin sallama ka tashi a wannan masaba kana yin sallah ka tashi kai nafila a a sai dai ila irtifa'i shamsi har sai rana ta daga akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya maganan cewa mutum yanzu ya saba yin yana nafila ya saba yana me yana nafila sai ya kasance an kira sallah an kira sallah har an shiga sallah abinda aka bashi dama yana zuwa ya shiga me ya shiga sallah ba wata sallah kuma da zai yi wannan lokacin ana shigowa masallaci sai me sai sallah amma ya saba yana yin wannan wurdi yana yin wannan wuridi din shine yana yin nafila kaza kafin a ce an yi wannan to aka bashi dama annabi sallallahu alaihi ya dinka hukunci wannan lokacin ana ba wa mutane dama suna yin me suna yin nafilan su annabi na saba kaza da kaza ya ce yi kayanka sai ya zama towa mutane me kasal sai ya zama musu kasala lokacin sai na umar in ba na manta ba sai hana kawai mutum ya zo an yi sallah su ba in ya tashi zai nafila ce zauna saboda me saboda ai yana tafiya da wancan hadisin nan da aka yi magana sai ya samu dama sai ya zama kasala ya kasance abinsa bai yi nafilansa ba an yi sallah su ba ko sai ya miƙe sai ya kawo mun fahimta Allah ya ganar da mu wannan masabin malikiya ne wala musalla na filatar ba'adar me salati subuhi bayan sallan asuba ila irtifa isham sai rana ta daga abin da ake nufi shine kar kai sallah lokacin da ranar nan take hudowa jan da take din nan kar kai akwai masu ibada a wannan lokaci haka gurubi ha lokacin faduwanta ma haka lokacin da tayi wannan jadin ta fadi to inda malamai su aka dinka magana shine to sallan janaza fa salatu tahiyatul masjid fa na shigo to shine nan ne malamai suka dinka ruwan maganganu a kayan ubangiji Allah ya bamu da sauki in mun zo maganar sallah za mu yi wannan magana in Allah ya yarda Allah ya bamu sa'a wa ba'da salatul mai asiri haka ma bayan sallar la'asar ila ila salatul maghrib har sai zuwa sallar mai mangariba kamar mun fahimta amma wani hadisi na magana akan yanzu mutum ya zo ya an kira sallah ana jiran liman sai kuma liman bai zo ba sai ga yana da faragan da zai iya nafila zai iya aka ce zai iya wani suka ce zai iya yi tun da rana ta me ta faɗi amma liman ake jira to yanzu kuma in ya kaddara ya kabarta ya kabarta Allahu akbar sai kuma ga liman fa to ka gani to hutu sauki shine sai aka ce kawai har zuwa sallan me mangariba amma bayan sallan mangariba in shita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kaso zaka iya yin nafila nan ma ba a ce maka wajibi aka ce in shita in kaso zaka iya nafila akwai hadisi Allah ya ganar da mu wa ba da ɗulu ilme fajiri haka ma lokacin da alhujir yake fitowa ilal wuri da na'iman sai dai wanda ya mai ya hudo gare shi yana mai bacci kaga ya ɗauko wancan hadisin sai ya haɗa ma shi inda har ka samu matsalan haka ɗin to an ce ka yi me ka yi sallah amma hadisin kuma da ya magana cewa za ka iya biya tsakanin asubahi ɗin da azahar kaga ka samu lokaci mai tsayi ko to amma kuma kar ka yi maganan wancan hadisin sai ya kawo maka ya ce illa illal wuri da na'iman sai dai wanda ne ya zamanto mai wani wuridi da yasa yana yi amma na'im sai bacci ya dauke shi anhu game da shi din wa inda julusa imamul juma'a haka lokacin da limamin sallan juma'a ya zo ya zauna akan mimbarin sa ala mimbari lokacin da ya hau kan mimbarin sa wannan ma ba a yin sallar nafila a wannan lokacin a masabar malikiya Allah ya ganar da mu mun yi magana wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kuluba wani ya shigo cikin masallaci yace kai nafila yace bai bai ce tashi kai abin da sai wasu malamai suka ce abin da yake nufi wannan shine a ga tufan da yake jikinsa don yana bukatan tallafi tallafa masa tunda har annabi ya umurce shi to ana ganin wannan din ana bukatan wani abu ne gare shi ai mutane za su waiwaya su gan shi shi yasa to za a tallafa masa ne yasa aka yi wani kuma ya ce a to daman da ya zo ya zauna ai da ya zo ya zauna ya san ba ayi ne Allah ya ganar da mu amma babba abin da ake nema gare ka ka san me kake yi a ibada ka huta wa ba da jumu'ati haka ma bayan ana ida da sallan juma'a ba a yin nafila hatta ya kharuju hatta ya kharuja har mutum sai ya fita daga masallaci abinda ake nufi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila bayan sallan juma'a amma a gidansa to shine abinda aka saba ya kace maka hatta me kharaja min masjid har sai ya fita daga masallaci abinda ake nufi wato yace to ya fita ya dawo ne ya zo yayi abinda ake nema karkace daga yin sallan juma'an da ya kai ba shine ake nufi ba Allah ya fahimtar da mu min masjid daga masallaci ya muke da lokaci ina ga lokaci ya zo ko lokaci ya zo to ina ganin zamu kwana nan kuma daman karshen babin ne zamu tashi in Allah ya bamu iko fasulun fi shuruɗi salati sharaɗin sallah to kaga a maganar sallah zamu yi to in Allah da zamu mata aiki kafin mu yi saboda yanzu mafiya yawa akwai abubuwan da ya kamata ya ta'allaka da sallah din amma wayansu rashin sanin mahimmancin ita sallah din sai ka ga ana ɗaukanta kawai yadda aka ga dama ana yi ubangiji Allah ya ara mana lokacin da za mu yi wannan abinda muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ya karba mana abinda muka yi kuskure a ciki Allah ya yafe mana Allah ya bamu lafiya da zama lafiya abinda muke nema kusa ko nesa na alkhairi Allah ya bamu abinda muka haifa da wanda zamu haifa nan gaba ya ubangiji Allah